بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau sha tara ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da bakwai kuma yau takwas ne ga watan uku lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon dawa ci gaba da darasin da muke na tarjama ma'anonin alkur'ani cikin littafin raddul adhan ila ma'anil qur'an na sheik abubakar mahmud gumi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu da kuma Sheikh Abubakar Aliyu Albami da ya yi idahil ma'ani ala raddul azhan ila ma'anil Qur'an shi ma Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi mun tsaya cikin suratul baqara yadda muka ajiye karatu aya ta 218 yau kuma za mu tashi kan aya ta 219 sai Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الكمر والميسر قل فيهما إثم خبير ومنافع للناس وإسمهما أخبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم to dangane da sha'anin giya haramcinta ya zo bitadarruj kaɗan kaɗan saboda sun saba da shan giya larabawa a jahiliya kamar yadda kuke shan kunu haka suka ɗauke ta to tashi ɗaya ba zai yi a cire musu ita ba sai dai a kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka shari'ar musulunci ta zo bitadarruj shay'an fa shay'an farkon ayar da ta fara sauka ta cikin suratul nahli tattakhiduna minhu sakharan wa rizqan hasana kuna riƙan giya wato sakaran maye wa rizkan hasana da kuma arziki mai ɗan kyau shine riba wato a sha'anin giya akwai riba da duk kayan mayen nan akwai riba mai yawa to wannan ne ya fara aka fara bayani dangane da abin da ya shafi wato giya kenan to daga bisani kuma sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ina jin ita ce ta biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayanka dangane da giya da caca alqimar ma hukuhuma ma hukumuhuma menene hukuncin su kullahu aka yi masa amfani da uslubi na talqini aka ce kace da su fihima wajen amfani da su ifmun kabirun akwai zunubi mai girma ai azimun ko kathirun lima ya hasilu bi sababihima min al-mukhasama wal mushatata wal mushatamati wa qawli al-fuhshi saboda sababin shan giya ana samun hayaniya hatsaniya husuma da kuma zage-zage cin mutunci da kuma alfasha har yara ma sai kaji suna cewa bari ya je dan shawo masa idan ya masa rashin mutunci eh saboda dan kunya ta fita a idansa ya samu dama ya fadawa wanda ya fi shi abin da ya ga dama na cin mutunci da tsageranci to giya tana sababa wannan inda mutum yana fita out of his, his sense yana fita a hankalinsa zai iya yin wasu abubuwa wanda ba normal ba ne ba daidai ba ne mutum ne zai sha giya ko ya sha wiwi ta markaro ko ya sha wani abin da zai fitar da shi a hayyacinsa ya ga tumaki ya durƙusa yana ce musu sannu baba ina wuni saboda bayi da seti a tunaninsa bayi da seti a kwakwalwarsa to Allah maɗaukin sarki ya ce wa manafi nas akwai kuma ɗan amfani ga mutane labin lardati ba wai jin daɗi ba walal farhi ba farin ciki ba fil khamri babu ba jin daɗi babu wani farin ciki a cikin giya da caca kawai mutum zai zai ɗan fita ne a cikin yanayinsa ya mance da wasu abubuwa nan kwa ba daɗi ba ne yawa saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ce wa ismuhuma amfanin nasu kuma shine ribar da ake samu a sha'anin sai da giya da wiwi da kayan maye akwai riba mai yawa to wannan ribar da ake samu shine wa manafi'ul nas dan amfani ga mutane wa ismuhuma amma laifin nasu abin da yake faruwa yake haifuwa shine mayin shau anhuma min alfasadi abin da yake afkuwa yake faruwa sakamakon shan giya na barna da alfasha wato akbaru ai a'zamu min naf'ihima shi yafi girma akan amfanin nasu cutarwan tafi akan amfanin saboda haka masu tunani a cikin su da suka ji cewa amfanin kadan ne cutarwar tafi yawa sai suka wasu suka daina mashan giya wasu kuma suka rage wasu kuma ta aure su ba zai yi su daina a lokacin ba to dai suka fara baya-baya da ita da suka ji wannan hukuncin shine qaumun wamtana'u wasu suka hannu daga shan giya har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya haramta ta aya ta uku da ta zo sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kun ga bitadarruj kadan kadan ko tarbiya da ake baiwa yara ai ba lokaci ɗaya ake ba su tarbiyar ba kadan kadan kadan ana ya dora musu ana musu ana dora su akan can haka sai ka ga a shekarun ƙuruciya har zuwa lokacin da yaro zai girma ya cika mai tarbiyya ya zama ya samu abin da ake so sai ga ya hau kan hanya wani abin ba ma sai ka ce ba ya san aikinsa ne sai ya yi to haka abin ya zo sai aka ce ya ku waɗanda kuka imani kar ku kusanci sallah kuna maye hatta ta alamu ma ta ƙuluna har sai kun san me kuke faɗi sai kuna cikin hayyacinsu to daga nan wasu suka rage shan giya sai suka dawo za su sha ne da asuba bayan asuba kafin azahar ta basu ko kuma su sha bayan isha kafin asuba ta basu kun ga an rage shan giya amma tunin wasu sun daina suka ce kai wannan babu amfani tunda amfanin kaɗan ne bar mu daina to aya ta ƙarshe raba gardama ita ce ayar da take cikin suratul ma'ida aya ta 91 yadda Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu ayyuka bainakum al-adawata wal baghadha bil khamri wal maisir inna ma adatu hasarin abin sani kawai shedan yana so ne ya jefa muku a tsakaninku gaba da kiyayya bil khamri wal maisir dangane da giya da caca ta bala'i wa yasuddukum an dhikrillah kuma ya kange ku daga ambatan Allah ya hana ku ambatan Allah wa anis sala ya kange ku daga sallah ya hana ku yin ta yadda ya kamata hal antum muntahun shin za ku hanu suka ce mun hanu mun hanu daga nan aka daina shan giya kaf gaba daya korakin giya korayen giya da ainihin duk abin da ya shafi giya aka kona aka daina sun tuba gaba daya ai kun ga aiki ne ja a ce mutum yana wata ɗabi'a ka cire shi daga wannan ɗabi'ar ka sanja shi ka kawo masa wata ɗabi'a aiki ne ba ƙarami ba shi ne aikin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya same su suna cin zali junansu mai ƙarfi shi ne alƙalin ƙaure kowa yanzu in wata ƙabila ta tausaya maka ta ga kana cikin talauci sai ta kai farmaki a wani mai arziki ta je ta ɗan wawuso maka kamar raƙuma ɗari sai su kawo maka su ce gashi wannan taimaki rayuwarka haka fa suke a jahiliya kaji sun kassara wani wai kuma sun wai sun tausaya maka kai haka suke buɗe mana windan nan saboda haka haka suke yi sai wasu su tare hanya ga laifuka iri daban-daban ya isa wannan ga laifuka iri daban-daban amma manzan Allah ga yanke zumunci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cire su daga waccar munanan ɗabi'u ya musanya musu ya dawo musu da ɗabi'a mai kyau suka karɓa suka yi ƙarfi imaninsu ya yi ƙarfi shi yasa babu irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya shi yasa suka samu ƙarfin halin suka jajirce suka ba da jininsu suka ba da dukiyarsu suka ba da tunaninsu kominsu suka bayar saboda wannan addini ya ɗaukaka to kun ga waɗannan in ba a ce musu san barka ba ai ba za a ce alatsi ne ba ko? Suna waccan rayuwar, rayuwa irin ta dabbobi, aka musanya su suka dawo rayuwar mutane masu hankali, masu sanin ya kamata, masu mutunci. To ya kamata a jinjina wa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. da su ne wannan addinin ya kawo zuwa yanzu da su ne Allah ya ɗaukaka wannan addinin har yanzu muka ɗosane shi muka same shi cikin sauƙi muka tashi muka wayi gari muka ga mu musulmai ne iyaye da kakanni wani sai ka irga kakansa bakwai duk musulmi ne wani kuma uku wani fudu wani biyar ko to wannan kun ga baiwa ce yayin da wasu sun rayu da ma'aiki alaihi salatu wassalam amma ba su samu wannan hasken imanin ba ba su da musulunci za su ciza yatsa kai kuma gashi kana ƙarshen duniya Allah ya azurta ka to me ya kamata kai ka gode wa Allah Kar ka koma kana shaye-shaye Kar ka koma kana yin barna Kar ka koma kana shaye-shaye kana barna a'a ka gode wa Allah ka nisanci ku matasa ku nisanci kayan maye babu alheri a ciki wanda yake shan kayan maye a duniya za a shayar da shi tsinatul khabal a lahira miye tsinatul khabal jagwalo na 'yan wuta dattin da yake fita a jikin 'yan wuta shi za a shayar da kai gobe kiyama kuma yana tafarfasa ka yadda ka sha wiwi ka sha taba ka sha duk abin da zai giya amma gobe kiyama a shayar da kai jagwalo na 'yan wuta warin ruwan da ke fita a farjin mazinata da ƙazanta da jini da ɗiwa da yake fita a jikinsu shine za a shayar da kai shine jagwalo na 'yan wuta ƙazantar 'yan wuta duk wanda yake shan kayan maye gobe kiyama irin ukubar da za a masa kenan in ka sha ta duniya to ba za ka sha ta lahira ba ka san giya ce ƙorama guda ce kogi ne na giya ga kob kob akawa maudu'a kofuna a aje ka sha giyar ba ta shayarwa ba ta bugarwa wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina haka Allah ya ce da giya ƙorama ta giya mai daɗin sha ba ta bugarwa, lafiya take ƙarawa. To, kai mai shashaye ka ji, wani zai ce to ai ta ba mutum ya sha ba ta bugarwa, amma dai ranar da mutum ya fara sha sai ta bugar da shi. To, duk abin da zai bugar da kai kaɗan ɗinsa da mai yawa duka ka ne su ƙaurace masa, kuma almubazaranci ne. kuma idan mutum ya ji warin ma ka cutar da shi kuma gobe kiyama wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji baya zalunci sai an biya wanda ka sa ya ji warin baya so a cikin aikin ka mai kyau to ka nisanci shan kayan maye in an ce ku daina shan taba ba kyau sai ku ce a to wai ai ba ta bugarwa almubazaranci kake su kansu sun rubuta a kwalinsu is dangerous to health. To kaga tobacco smoking is dangerous to health. Wannan shan tabar, ko? Da ta can tsofi mai dagi ko? An yi su mai filta Rotmas da sauransu, su Benson. To duk irin waɗannan ka nesance su ba abin da za su ƙara maka sai intoxicating ɗin wato ta lalata ƙwaƙwalwarka ta sa fofinka ya datti kuma Allah ya ce wala taqatulu anfusakum kada ku kashe kawunanku da kanku wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka wa ahsinu ko ku kyautata wa kanku inna Allaha yuhibbul musinin to a nisanci duk wani kayan maye ba sa haifar da ɗa mai ido har ka je yaro yana cewa bari in shawo masa ka shawo kanka dai kuma laifin yana kanka kuma gobe kiyama ka da ku kuma a shayar da kai tsinatul khabal to gwara ka tuba ka daina kai mai almabazaranci dan uwan shedan ne to babu alfanu a shan giya babu alfanu a shan wiwi da taba kowace iri tsabar shigantaka ce wai akwai ta malamai malamin ne za ka masa wannan shigantakar wai akwai ta malamai Allah ya shirye ku saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hukuncin shan giya bitadarruj a hankali a hankali har sahabbai suka daina to kuma ku daina eh daman abu a ba kyau to ka kokarin kanka ka daina to shine mallan ya ci gaba da cewa wayar ja'u bi su'ali anin nafaqa marratan ukhra sai ku suka kuma dawowa wato tambaya dangane da ciyarwa karo na biyu lidalalati ala kaunin nasi ala ahwalil mukhtalifa saboda nusarwa da cewa mutane suna halaye mabambanta fi awwalil amri a cikin farkon al'amari wal bayani anna sahaba sallamu kullul iyada lillahi wa linnabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin cewa sahabbai sun miƙa wuya ga baki ɗaya sun sallama ragamarsu ga Allah ga annabi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'aluna as'ilatan mukhtalifa fi awqatin mutanawwi'a suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi mabambanta a lokuta manawanta fi shay'in wahidin akan abu guda daya fa qala sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yas'alunaka madha yunfiquna suka ce suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za su ciyar menene za su ciyar kullahum anfiqul afwa Allah madaukin sarki yace ka ce da su ku ciyar abin da ya saura daga bukatunku wala tunfiqu ma tahtajuna ilayhi kada ku ciyar abin da kuke bukatarsa wa tadayyu anfusahum ku tozartar da kawunanku kazalika kama bayyana lakum ma dhukira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka ambata din yubayyinu Allahu lakumul ayati hakanan Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna ko kwayi tunani ko asto a ina ake wannan ciyarwan Allah ya ce fi duniya fi amri duniya wal akhirah a cikin al'amarin duniya da lahira yadda rayuwarku za ta kyautatu da kuma yadda lahirarku za ta kyautatu. Fata akhudhu bi aslahi lakum fihima ku yi riko da abin da yake kyautatuwarku ne a duniya. Wa yas'alunaka anil yatama to suna tambayanka dangane da marayu. Ka san maraya yana da daraja. Wai waye maraya? Maraya shine wanda ubansa ya rasu kuma bai girma ba yana yaro. Shi bai girma ba ba zai iya kansa komai ba wannan shine maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni da mai daukan maraya nauyin maraya haka zamu shiga cikin aljanna sai manzon Allah ya wara ya tsassa guda biyu sababa da kuma wusta sai ya farraja bainahuma ya raba tsakaninsu ya haka yace ni da shi zamu shiga aljanna haka saboda girman kula da maraya za ka kalla duk gidan da yake akwai maraya ana kyautata masa ana daraja ana kula da shi to gidan ba zai yi talauci ba ba za su yi talauci ba gidan yawa a ce dai an rasa komai a'a Allah ba zai hana ku ba saboda haka maraya marayu ana yana da kyau a kula da su shi yasa kaga ake ta gina gidajen marayu ya za a ɗauki maraya al'alarsa makarantarsa abincinsa tufafinsa ɗaukan maraya ba wai kawai a sallah a ɗinka masa riga a ba shi tuwo ya ci kawai a sallah to sauran kwanakin fa ta yaya za su zama nagari ba su zama ‘yan boda ba ba su zama ‘yan daba ba shi ne a kula da su a ɗauke musu ɗawainiyar da iyayensu suke ɗauke musu a rayuwarsu ta duniya. To, a kyautata su, a nema musu sana'a, a ba su ilimi, to sai kaga sun zama mutane, su ma sai su tallafi wasu. To, Allah ya ce, suna tambayan ka na dangane da maraya. Da abin da suke haɗuwa da shi na ainihin wato, ƙunci a sha'aninsu. idan kun ci abinci tare da su to kun ga kun kyautata musu kuka ba su kuka ɗauke musu ɗawainiyar komai na dukiya na tufafi na abinci da duk bukatunsu qul islahu lahum fi amwalihim yace wato kace kyautatawa dangane da dukiyoyinsu da shiga cikin al'amuransu khairun min tarki zalika shi yafi alkhairi akan barin haka a rike musu dukiyoyinsu kar a ci musu dukiyoyinsu domin cin dukiyar maraya cin wuta ne Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke cin dukiyoyin maraya innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara suna cin wuta ne a cikunansu wa sayaslawna sa'ira da sannu za a jefa su cikin wutar sa'ira Allah ya tsare mu wa in tukhalituhum in kuka hada abincinku da nasu ai ai takhalitu nafaqatikum bi nafaqatihim kuka hada wato daukan dawainiyarku da nasu kuka cakuda dukiyarku da tasu fa ikhwanukum to yan uwanku ne ai fahum ikhwanukum fid din yan uwanku ne cikin addini wa min sha'anil akh yana daga cikin sha'anin dan uwa an yukhalifa akahu yayi mu'amala da dan uwansa ya gaure da shi falakun zalika to kun samu ku yi haka wallahu ya'lamu al-mufsidi mufsida Allah ya san mabarnace li amwalihim dangane da dukiyarsu bi mukhalatatihi da zai hada dukiyarsu da tasa ya ringa juyawa min al-muslihi ya san wato mabarnaci daga wanda zai kyautata biha fayujazi kullan minhuma Allah zai saka ya kowanne daga cikin su in nufin ka ka shiga cikin dukiyar maraya ne kai babakere ka cinye to Allah ya sani in nufin ka ka shiga dukiyar maraya ne ka haɓaka domin lokacin da ya girma ya kai rushidaho ka tsai da shaidu ka mai san masa da dukiyarsa to Allah ya sani walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai ya kuntata muku ya tsananta muku ta hanyar cakudawan ya ce kar ku yadda ku haɗa dukiyarku da ta maraya inna Allah azizun ai ghalibun ala amrihi Allah mabuwaye ne akan al'amarinsa hakimun fi san'ihi mai hikima ne cikin abin da yake san'antawa da abin da yake hukuntawa shi yasa Allah madaukin sarki ya yalwata wa ɗan adam don kar ya samu kunci da kalmar lausha'a da Allah ya so. wa min al'umurin ishima'iyya a daruriya lilhajatil fardiyya azziwaju wata nakuhi wa ma ya ta'allaku bihima daga cikin al'amura na wato na jama'a abu na larura na bukata na ɗaiɗaikun mutane wanda ya shafi auratayya yin auratayya da abin da yake tattare da wannan akwai hukunci da ya shafi hukuncin su jinin al'ada hukuncin saki hukuncin wato ɗaya daga cikin ma'aurata ya mutu fala budda min bina'il mujtama jadid ba makawa sai an gina sabuwar al'umma min bayani kulli hadhihi al'umur da bayanin duk waɗannan al'amura ala hasbi ma shara'aha Allah gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta to lokacin kuma yayi anan zamu dakata sai in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan waye ya kamata ka aura eh ke ma wa ya kamata ki aura a namiji kawai dan yana da kuɗi shikenan a'a ana duba wasu al'amura eh in an zo yin aure ba haka kawai ake auren ba sai an yi bincike saboda kar a haɗa a haɗu da mugun iri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai a duk inda suke subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin